أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta bonferai a yau muna ashirin ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 21 ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anfal ajiya mun tsaya a aya ta 61 zuwa aya ta 62 a cikin suratul anfal a shafi na 185 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar Allah ya ce wa in yuridu an yakhda'uk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين
Na'am, kamar yadda al'adarmu ta gabata alƙawalin da muka yi ‘yan uwa ana gabatar da alfurukun lugawiyya yau ma za mu ɗan taɓa daga cikinsu sannan kuma mu dawo cikin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda al'ada ta gabata muna yi a waɗannan kwanakin na ƙarshe na wannan wata kenan. kalimar mu ta gaba bambanci tsakankanin su misali ismul fa'il mai tanwini da wanda baya da tanwini wanda aka yi ma idafa yanzu inda ce wato fulanun mukrimu akhihi da kuma fulanun mukrimun akhahu to idan mun kai mishi tanwini an gane ko yana nuna za a yi gaba amma in mun kai mishi wato idafa muka ce mukrimu akhihi ma'ana har ya rigai ya kare shi yasa ku ga alqur'ani ma'ana kina abin da ya wuce idafa za a yi abin da an kai ma tanwini ma'ana zai zo gaba shi yasa ku qur'ani abin da za a yi gaba in dai ba hikaya labari yake bayarwa ba to zai ci abin za a yi shi ne zuwa gaba an gane ko wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya ba a sanya ba id qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan zan halicci dan adam an gane ko to wannan shine bambancin su to wani zai iya cewa to ai kira'o'i suna zakkuwa da irin wannan wallahu mutimmun nurahu wallahu mutimmun nurihi a wallahu mutimmun nurahu Allah zai cika haskensa zuwa gaba ma'ana zai ba musulmin da za su zo gaba dama mutimmun nurihi kuma waɗanda suka yi masa aiki gaba can gaba Allah ya riga ya ba su dan mu bambanta tsakankanin su kawai zai ci abin nan an gane ko inna Allah balighun amra inna Allah balighu amri Allah zai kai al'amarin shi inda yake so wanda lokaci bai yi ba wanda kuma ya riga ya kai har ya riga ya kai shi wurin da yake so kawai ne ce akwai matsala cikin waɗannan qira'o'in wallahu ta'ala alam sai alkazibu da al'ifku in an ka ce alkazibu shi da suka ce at-tahaddathu bi ghairi al-haqiqa mutun yayi bayani da abinda ba shine haqiqanin abu ba wa bima huwa mukhalifun lil waqi' ko yayi abin ga abinda ya faɗi abinda ya saba ma abinda shine ya kasance ko ko abinda akwai an gane ko amma sun ka ce in an ka ce al-ifku ashaddul kadhib ma'ana shi al-ifku ƙarya ce mafi girma wadda ta fi ƙarya ma'ana kiran sai zamanto alkazibu a amu min al'ifk domin shi al'ifk yana ɗaukar magana abu daga afirka shai ne ya ɗauki abu ya juya shi sai kalima ta gaba kazzabahu da kazzaba bihi sun ka ce kazzabahu an gane ko kenan nasabal kazib ila almuhaddif idan aka ce kazzabahu ya ƙaryatar da mai magana amma aka ce kazzaba bihi ya ƙaryatar da magana kenan nasabal kazib ila alhadith an gane ko sai annaba'u da alkhabar sun kace an kace annaba'u shine i'lamul mukhbir mukhbar bi khabarin lam yasbaq lam yasbiq lahu ilmun bi an ce annaba'u ka ba mutum labarin abinda bai sani ba amma an kace alkhabaru tana yiwa ka ba mutum labarin abinda ya sani ko ko bai san shi ba shi yasa zaka ce atukhbiruni an nafsi yanzu kana bani labarin kaina amma ka ce annaba baka ce atumbi'uni an nafsi domin shi annaba dole sai labarin da ba a san da shi ba amma shi alkhabar yana yawa ka taba jin shi maimaita shi ne za a yi sai kuma suka ce bambanci tsakanin cikin larabci an ka ce kama kulna lima kulna in an ka ce kama kulna sun ka ce to kamar ishara ce zuwa ga maganar da ta gabata bai ghairi illa ba tare da sai an haɗi wani illa ba duk da ke kafin tana zakkuwa da ma'ana al'illa amma in ka ce kama kulna kamar yadda muka faɗa kana magana ne ka ce kamar yadda muka faɗa amma in ka ce lima kulna dan saboda abin da muka faɗa kenan yana nuna cewa kayi ta'lilin abin da ya gabata sai ashakku da alirtiyab sun ka ce alshakku an gane ko istiwa'u tarafaini bila murajjih an ka ce ashakku abu ne hamsin yana ɗaukar yana yiwa hamsin yana ɗaukar baya yiwa amma an ka ce alirtiyabu sun ka ce shakka ce ma tuhma tare da tuhuma sai zaman to ma'ana janibin bayyuwa ya fi abin nan sai zaman to kenan alirtiyab abu ne wanda yake shakka ce mai tsanani ta fi ƙarfi to sai suka ce annafadu da alfana'u an gane ko annafadu da kuma alfana sun ka ce annafadu ya an ka ce annafadu daga nafada ne kina abu ya kare ko an gane ko shine abin da yake karewa bitadarrush kadan kadan kadan kadan kadan kadan amma an ka ce alfana sun ka ce abin da yake karewa jumlatan wahida abin da yake karewa lokaci guda kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fan kama abu ne wanda ya kare lokaci daya shi ko wancan sun kace annafad abinda sannu sannu yake karewa ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baq wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun shi dai ne ina ganin nan ya kamata mu dakanta a cikin waɗannan kalimomi sai zuwa kuma darasi na gaba idan Allah ya mu da rai za mu dawo mu dan karasa daga cikin su har zuwa mu ga lokacin da ya kamata dai mu tsaida bayani kansu wallahu ta'ala a'lam Allah mu sake mai ta aya وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين الله سبحانه وتعالى وإن يريدوا إن سنا سو كو سنا نفيني an yakhda'uka su yaudare ka kenan wato asalin shi masdar ne mun ka ce munsabik duk da yake bari mu fassara kalmomin ɗaiɗaikun kalmomi kamar yadda mai jalali ne ke kawowa an yakhda'uka su yaudare ka bisulhi dan saboda su kulla sulhu da kai li yasta'iddu lak dan saboda su shirya ma ma'ana sun ga alamun cewa idan aka ci gaba da yaƙi ko babu sulhu za su shiga cikin matsala to sai suka nemi sulhu saboda su samu su shirya kamar yadda mutane suke yi wani lokaci don su bata ma wani lokaci ko don su cutar da shi sai su nemi wani abu wanda suna yin kamar sun ana neman ana jira ne amma ba jiran komai ake ba ana kokarin ya bata ma mutum lokaci ke su tufa inna hasbaka ai kafika wanda ya isar maka Allahu shine Allah huwa allazi ayyadaka bi nasri Allah shine ya karfafa ka bi nasrihi da taimakon sa wa bil mu'minin kenan wa ayyadaka bil mu'minin ya karfafa ya karfafa ka kuma da muminai to wannan shine abin da dai malam ya kawo a kalimomi yanzu sai mu koma zuwa ga bayani na malamai wa in wa in yuridu in suna nufi ne an yakhda'uka su yaudare ka shi ake kira masdar munsabik ma'ana asalin shi a ce ikhda'aka ne su yaudare ka amma sai an ka kawo an an ka fi'ili mudari'i dan saboda ta nuna fi'ili mudari'i yana nuna ana yin abu yanzu kuma za a yi zuwa gaba kenan in suna nufin su ci gaba da yaudarar ka ne a yanzu kuma su ci gaba da yaudarar ka zuwa gaba shi yasa sai bai kawo suna ba sai ya kawo fi'ili don ya bambanta maka wato bambanci tsakanin su tare da cewa ma'anan masdar ne amma kuma ya zo da fi'ili don ya ƙara maka ma'anar ya nuna maka za su iya yi a yanzu kuma zuwa gaba ma za su iya aikatawa an gane ko to fa inna hasbaka Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya isar maka an gane ko to wannan in tana nuna sharadi to ai ko da sun yi niyyar su yaudari manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba su yi niyyar su yaudari manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai Allah ya isar mishi kina wannan zai zamanto ba jawabu sharti bane mubasharatan an gane ko dalilu jawabu sharti ne amma a zahiri fa un tashi da cikin shi an gane ko kinan wa in yuridu an yakhda'uka an gane ko in suna da niyyar su yaudare ka ne to thiq billah an gane ko ko kuma wato ka yadda da abin da Allah subhanahu ta'ala ya hukunta maka domin domin Allah ya ce ka nemi sulhu kenan Allah ya san abin da suke yi ka samu yarda da ubangiji Allah subhanahu ta'ala wa in yuridu an yakhda'uka kenan tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ka bar su da Allah to fa inna hasbaka Allah fa inna hasbaka Allah haƙiƙa Allah subhanahu ta'ala ya isar maka ai kafika Allah ya isar maka huwa allazi ayyadaka bi nasri Allah shine ya taimake ka da taimakonsa nan a tsarin larabci ana cewa huwa ayyadaka bi nasri amma sai anka ce allazi wadda take nuna kadaita kadaita idan an ka kawo ismul mausul wurin da ba sai an kawo shi ba ko damirul fasli a'a yana nuna an karfafa ma'ana ana nuna wani lokaci ma kaɗaita misali kaga Allah subhanahu wata'ala zai iya cewa fa inna hasbaka Allah huwa ayyadaka bi nasri amma sai kawo allazi yace huwa allazi ayyadaka bi nasri Allah shine ya karfafa ka ma'ana shi kadai nan allazi tana nufin kadai ta takashi cikin alqur'ani zaka ga yana yawan kawo wannan a cikin alqur'ani Allahu alladhi khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allahu Allah shine alladhi wanda shi kadai khalaqa samawati domin nan alladhi ba ta zo bane kawai hakan ga ana cewa Allahu khalaqa samawati Allah shi halice sammai amma da an ka ce Allahu alladhi khalaqa samawati Allah shi kadai ya halice sammai kuma shi kadai ne bai nemi taimakon kowa ba to Allah shi kadai ya taimake ka lokacin da kai hijira Allah shi kadai ne ya taimake ka ba kowa tare da kai إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ina fata an fahimta kinan nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi hijira wa ya taimake shi banda Allah babu wanda ya bashi kariya in ba Allah ba dan kafirai wanda lokaci su ma ansar bai kai wajen su ba mutanen maka kuma ba kowa wanda zai iya bashi kariya kenan Allah zai iya bashi kariya shi kadai ayyadaka Allah shi ya karfafa ka bi nasrihi da taimakon sa wa bil mu'minin kuma shi Allah shi ya karfafa ka da mu'minai nan ana iya daukan mu'minai ana nufin ansar an gane ko lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hijira Allah ya karfafa shi da su waɗansu kuma suka tafi cewa a'a nan wa bil mu'minin ana nufin ansar da kuma mi da kuma almuhajirun domin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira ai muhajirun su ma sun same shi a can Allah ya karfafa shi da su ina fata an fahimci ni sai zamanto wato ansar mutanen Madina su za su shiga dukulan awwaliyan shiga ta farko sannan kuma almuhajirun su shiga ta biyu ko ko mutanen almuhajirun su za su shiga na farko domin su suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taimako da kariya a lokacin da yana makka gurgurdon ikon su ina fata an fahimci ni sannan ansar suka zo bayan su wallahu ta'ala alam sai ce wa allafa baina qulubihim
wa allafa baina qulubihim law أنفقت ما في الأرض جميعا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم كما يدى مكتشي منافسرا kalimomi ɗaya bayan ɗaya kafin mu isa zuwa ga abin nan bayani da malamai suke kawowa wa allafa ay jama'a baina qulubihim Allah ne ya hada tsakankanin zukatansu yace ba'dal ihn ihn shine wato keta ko kace kyashi kashin juna da kuma bakin ciki an gane ko da kyama law anfaqta ma fil ardi jami'an da ka ciyar da abin da ke bisa durin ƙasa gaba ɗai ma allafta bai na kulubihim da ba ka haɗa zukatansu ba walakin na Allah allafa bai nahum sai dai Allah ne ya haɗa zukatansu bai ƙudratihi da ƙudurarsa inda hushi Allah azizun mabuwayi na galibun ala amri Allah marin jayi na akan al'amuransa hakimun la ya kharuju shay'un an hikmatihi babu abin da ke fita daga cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine wa'allafa bai na ƙulubihim Allah ne ya haɗa zukatansu daga na an ka samo al'ulfa an gane ko shine soyayya sannan al'alif masoyi ko al'ilfu kenan masoyi an gane ko Allah ne haɗa zukatansu suwa in mun ka ɗauka mun ka ce bilmumin na ana nufin al'ansar an gane ko al'ansar in mun ci su ake nufi da al'mu'minin sai da manto al'ansar ake nufi ma'ana ko da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya same su ya same su na cikin gaba da kiyayya ina fata ana fahimta ta ya same su cikin gaba da kiyayya ta juna tsakanin al'aus wal khazraj yaki tsakankanin su baya karewa har yahuda suka zo suka koma sashen su bayan aus sashen su bayan khazraj qur'ani kuma ya bayanin wannan a cikin suratul baqara da kuma cikin suratu ali imran kaji Allah subhanahu wataala na faɗa lokacin da masu so su tunatar da su domin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo a Madina ya hada kan larabawa wannan ya yi ma yahudawa bakin ciki saboda sun rasa wato biyan bukatar su domin kullum suna son kawuna su rabu saboda su samu wurin da za su samu biyan bukatocin su sai suka yi kokarin tada wannan fitina ta rikici da tashi a lokacin su lokacin jahiliya don saboda a yi fitina Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون kuka diba an ce yahudawa sun fahimci cewa da musulman za Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo ya hada kan ausu da khazraj wannan abin yana musu ciyo saboda sun zo sun iske su suna yaki sai sashen su ya koma bayan aus sashen su ya koma bayan khazraj sai sun ka zama kamar yan gida suna juya su to musulunci ya zo suka ga sun kasa wannan sai suna kokarin su tunatar da su da wannan don saboda mi saboda su samu tunawa da wannan abin yaki ya tashi ina fatan ana fahimta ta akwai asara da dama da aka kawo amma da yawan su da'ifai ne amma riwaya ta ibnu abbas karkashin wannan na asbabun nuzul malamai sun sun ingantar da ita sun tashi za su yaki shine an ka tunatar da su wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu ya za ku kafirci ana karanta muku ayoyin Allah kuma kun samu wani abu wanda ba kowa ya same shi ba manzo sallallahu alaihi wa sallam yana tare da ku yana cikin ku baina afhuri kuma ake nufi nan sannan Allah subhanahu wataala ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'ma Allah a gare ku if kuntum a'da'an lokacin da kuka zama to makiya fa allafa baina qulubikum Allah subhanahu wataala hada zukatanku kinan nan sai zaman tuna wa allafa baina qulubihim ana nufin al-ansar ake nufi na fata an fahimta har zuwa karshen dai aya to waɗansu kuma daga cikin malamai muka ɗauki fassara suka tafi a'a huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin suka ce nan al muhajiruna da al ansar ake nufi Allah ne ya hada zukatan su domin su mutanen al muhajirin da al ansar wato duk da yake mutanen makka suna makka mutanen madina suna madina amma kuma larabawa gaba ɗaya a wancan lokaci babu shiri tsakankanin su babu shiri tsakankaninsu suna yaki ne suna rayuwa ce rayuwa ce irin tara wato jahiliya shi yasa zaka iske in ba ma makkan ba kewayen makka gaba ɗaya duk rikici da ake yi da hargitsi to sai Allah subhanahu wataala haɗa kansu da almuhajirin da ansar ta fuskar imani ma'ana larabawa da larabawan ƙauye ma wanda da da kawai babu wani abu da suke yi illa kashin juna Allah subhanahu wataala kuma ya faɗi wannan awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim da sun kasance suna kai ma juna hari ne shi yasa Allah ya sanya watanni na hurum watanni masu alfarma ba a yin yaki a cikin su sannan kuma Allah subhanahu wataala hore harami amma banda shi suna kai ma kansu suna yaki ne to amma waɗanda ga yakin nan sai ga su sun haɗa kai sun daina yaki sun zo sun zan al'umma ɗaya har suna tunkaran makiya shi yasa Mahmudu Gunaim a cikin kasida sha'ir na kasar misra wanda ya yi kasida wanda kasida ce mai muhimmanci kwarai da gaske ɗalibin ilimi ya karanta ta kuma ya haddace ta da ita da kasida ta abul baka'ir randi suna da muhimmanci a cikin tarihin musulunci ya yi wasu na irin waɗannan halayen daga ciki ke cewa man wahada al-arab hatta sara watirahum idza ra'a walad al-mawturi akhahu wa kaifa kanu yadan fil harbi wahidatan من خاضها باع دنياه بأخراه wa kaifa sasa ru'atul ibli mamlakatan ma sasaha qaisarun min qablu aw shahu wa kaifa kana lahum ilmun wa falsafatun wa kaifa kanat lahum sufunun wa amwahu sannul musawata la urbun wala ajamun ma limri'in sharafun illa bitaqwahu وقررت مبدأ الشورى حكومتهم فليس للفرد فيها ما تمناه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن الإخاء وأن العدل مغزاه محمود غريمي كتير من وحد العرب وانين حدك اللارباوة حتى صار واترهم هم mai ciwo daga cikinsu mai bakin ciki mai kyama wanda ke dauke da wato watar ma'ana kyamar wani idza ra'a waladal mauturi in ya ga dan wanda yake nema ya kashe akahu sai ya manta da wannan kiyayya akahu sai ya dauke shi mai da shi matsayin dan dan uwansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da wannan da ya zo da addinin musulunci suka manta da gaba su ta jahiliya suka zo suka rungumi ƴaƴan juna suka rungumi juna suka je suka yi ma Allah aiki wa kaifa kanu yadan fil harbi wahidatan yaya aka sun ka zamanto hannu guda a wajen yaki suka daina yakar juna man khadaha ba'a dunyahu bi ukhrahu duk wanda ya shiga wannan yakin shine khadaha ad-damir yarji ila al-harb li'annahu mu'annath majazi an gane ko ba'a dunyahu bi ukhrahu ya sai sarayu ya sayar da rayuwar shi ta duniya da rayuwar shi ta lahira sun manta da matsalar su ta duniya to shine dai damirin yana iya komawa zuwa ga ansar kuma yana iya komawa zuwa ga wato abin da larabawa ake nufi tun da wanda lokacin su ne suka shiga musulunci kafin musulunci ya fito daga cikin jaziratul arabiyya wa allafa baina qulubihim Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya soyayya tsakankanin zukatansu law anfaqta ma fil ardi jami'an da ka ce da dukiya gaba dai ma allafta baina qulubihim da baka hada zukatansu ba shi yasa wanda yake tunanin dukiya ita ce ke hada zukatan mutane ƙarya ne ba abin da zai hada zukatan mutane in ba imani ba kuma imani da aƙida ingantatta amma idan kuɗi ne kuɗi idan aka yi rabo aka ba wani rabon da ya fi na wani ƙiyayyar ra'ayi da kuɗi suke haɗa kan mutane da waɗansu gidaje ba a samu matsala ba domin za a ba mutane kuɗin za a raba musu amma wajen rabon kuɗi yanzu ake fitina yau zaka iske da yawan mutane abin da ke haɗa su abokanai za su shekara ashirin talatin arba'in suna tare amma dukiya sai ta zo ta raba su da matsayi ke haɗa kan mutane da 'yan siyasa ba su samu matsala ba amma ba abin da zai haɗa kan mutane sai imani idan mutane suka yi imani na gaskiya suka so juna akan imani na gaskiya to sai ka iske wannan yana iya ba da rayuwar shi a kashe saboda wannan amma yare bai haɗa kan mutane da yare na haɗa kan mutane da yahudawa yaren su ya haɗa su amma allah ce ta sabuhum jami'an wa kulubuhum shatta da aƙida mummuna tana haɗa mutane da aƙida ta yahudawa ta haɗa su amma tare da aƙidar su ta gaskiya ce da tare da aƙidar su ta wato bambanci ce amma kuma sun rarraba Allah ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah kiristocin ma da suke akai aƙida da ba ta gaskiya ba su ba kansu ba a haɗe ke ba mu na muke ganin kamar haɗe suke ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كريستوتي سو كافر تد يهوداوا يهوداوا سو كافر تد كما كريستوتي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب dan haka adawa ba ta karewa sai in an yi imani akan akida ingantatta da an so juna don Allah to shi kenan amma duk abin da aka haɗa kai kanshi in dai ba aƙida ce ingantatta ba wallahi wata rana sai an samu matsala ko an ƙi ko an so kullul adawati qattur ja'izalatuha illa adawata man adaka fi dini duk adawa ana sawa tsammanin ta gushi in ji sha'ir illa adawata man adaka fi dini sai adawa wanda ya kyamace ka saboda addini in dai ba dan addinin Allah an kaɗu ba dan kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya u ba'd sashin su waliyan sashi na amma wilaya ce muzayyafa muzayyafa wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id amma in an kai imani an kaso juna don Allah a duniya za a so juna don Allah kuma kiyama wannan soyayya za ta wato wuce sai kiyama al-akhillau yawma idhin ba'dhuhu li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin amma kafirai za su tsine ma juna kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha za su tsine ma juna Allah kai mu nasari law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim da ka ce da duk abin da ke bisa doron kasa da baka hada zukatan su ba walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah ne ke hada zukatan su shi yasa mu tsaya ma gaskiya sai Allah shi hada zukatan mu akwai abubuwan da rashin daidaita sahu zai sa a samu sabani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ko ku daidaita sahun ku ko Allah ya sanya sabani a tsakanin zukatan ku sannan kuma mu tsaya ma gaskiya idan muka tsaya ma gaskiya muka aji son rai sai Allah ya hada zukatan mu amma mutukan ana bin son rai to Allah ba zai hada zukatan mu ba da an rike alqur'ani aka rike sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam aka mai da son rai gefe shikenan sai ga soyayya ta zo amma ka zalunci mutum ga dan uwanka musulmi ka nuna mai kana kaunar shi ka rungume shi ana na ana abin ga da ya juya ka shirya mai sharri ya za a yi soyayya ta dore tsakankanin ku sai Allah ya nuna mishi shi yasa da yawan dariyar da ake yi dariyar banza ce za a haɗu musulmi da musulmi a yi taro kasashen musulmi wani lokaci a ce an zamana an yi taron haɗin kai an yi wane ne ana ɗagawa kowa ya tashi da tashi to wannan ba zai sa a samu haɗin kai ba saboda tun farko ba da kyakkyawan niyya aka yi ba ina fata an fahimci ni abubuwan da ke sa wasu soyayya kuma suna da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a wala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum ku yada sallama tsankanin ku sai ta sa soyayya tsankanin ku ku daina zaluntar juna ku daina ketar juna ku daina gigar juna ku daina ma juna zagon ƙasa sai ku so juna amma ina da an gaisa an ka kare an kai wani abu can sai ka ji wata kuma taɓula haka na abu suke taɓula shi sa musulmi suke ta komawa baya Allah ya muna mai kyau innahu Allah shi azizun Allah marin jayina ghalibun ala amri an gane ko Allah ya rinjaye ba wanda ya sai rinjaye Allah babu shi ba abin da yake rinjaye Allah amma Allah zai dan baka lokaci ya gani idan abubuwa suna yi da akwai wanda zai rinjaye Allah ka dibi daulolin da an kai duk Allah ya kare da su duk daulolin da an kai sun riga sun tafi sai labari da akwai mutumin da zai iya buwaye Allah a zamanin nan da shugabannin kasashe na duniya masu nukiliya sun buwaye Allah amma cikin su duk wanda Allah ya ce a kawo shi kawo shi za a yi da haka ba abin da ba wanda ya rinjaye Allah kuma ba abin da ya rinjaye Allah hakimun kuma Allah gwani na la ya kharuju shay'un an hikmati ba abin da ke fita daga hikima shi abu na karshe da zamu kara kafin mu shi aya ta gaba shine cewa me yasa Allah ya hada nan azizun da hakimun misali nan abin da malaman ilimin tafsiri da malaman ilimin balaga suke hada wato hikma ta al-muqarana sai an ka kawo azizun sai an kada shi da hakimu duk sunayen Allah idan kaga an hada su akwai wata hikima da za an kada su Allah marinjayi na ba abin da yake rinjaye shi amma kuma hakimun na Allah baya abu sai cikin hikima domin akwai waɗanda in suna da ƙarfi shirme suke yi galibi za wani in yana da ƙarfi yana yin abubuwa na sakarci misali irin waɗanda ƙattan ƙaddara daga rima masu ɗauka altar sai su je su gwada ƙarfin su inda bai dace ba suna nuna ƙarfi wani in yana da ƙarfi sai ya nuna ƙarfin shi inda bai dace ba wanda Allah ba mulki na duniya ko ko mutum ma'aikatar da yake da iko yana da ƙarfi sai ya nuna ƙarfin shi inda bai dace ba ta wannan kuskure na to kuma hikima ita kadai tana nuna ayi abu inda ya dace to Allah yana da ƙarfi amma tare da haka Allah ba zai ɗora ƙarfin ba sai inda ya dace ya ɗora shi ƙarfi ne tare da hikima buwaya ce tare da hikima ba buwaya ba ce wadda ana nuna ƙarfi ne inda bai dace ba kamar yadda waɗansu suke yi Allah ya muna mai kyau ana rama mu je aya ta gaba ya ayyuhan nabiyyu
ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minin na'am idan muka duba a cikin jalalaini yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi hasbuka Allah Allah ya isar maka wa hasbu ka kuma ya ishe ka man aka wanda ya bi ka minal mu'minin daga cikin mu'minai wannan shine abin da malam ya kawo idan muka dawo cikin mawsu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab da suka zo karkashin wannan aya law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim sun kawo athar daga Abdullah bin Mas'ud suka ce qala nazalat fil mutahabbain fillahi azza wa jalla cewa abdullahi bin mas'ud ya ce wannan aya ta sauka ne ga masu son juna don Allah ina fata an fahimta to suka nuna cewa wannan asarkin bai inganta ba babu matsala lalle ayat ta sauka ga muminne ne ai muminne suna son juna don Allah to amma cewa asarkin Abdullahi bin Mas'ud ya faɗi wannan magana shine bai inganta ba dan mu fahimta da kyau akwai riwaya kuma da aka yi daga Nu'man bin Bashir shi ma ɗaya daga cikin sahabbai ne qala yace nazalat fil ansar wannan aya ta sauka cikin ansar akwai riwaya ta Abdullahi bin Abbas radiyallahu an da yake cewa ta sauka ne wato a cikin ansar an gane ko to waɗannan asarkin duka da malamai suka kawo babu wanda an ka inganta amma ba matsala bane cewa dai muminai ansar cewa don su wannan ayat ta sabka ana iya cewa ba dole bane kai tsaye amma tun da su muminai ne ta sabka kan ansar kuma ta sabka kan muhajirin kuma wannan aya tana aiki ga dukkan muminai wanda sun kai imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don muna kawo wannan ne saboda yan uwa su fahimci yadda ake taujihin aya aya wannan da aka karanta ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin daga abdullahi ibn abbas radiyallahu an sun yi riwaya sun kace lamma aslama umar radiyallahu an lokacin da umar yan musulunta qalal mushrikuna sai mushrikai suka ce in gane ko qadin tasafa al minna kenan yau musulmi sun koma rabin mu saboda karfin umar wa anzalallahu azza wa jal sai Allah ya sabkar ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya isar maka da kai da wanda ya bi ka daga cikin mu'minai sannan akwai kuma riwaya daga wannan asar da suka kawo shi sun nuna asar ne da'ifi bai inganta ba sannan akwai har yanzu riwaya daga abdullahi bin abbas suke cewa ya ce aslama ma annabi sallallahu alaihi tis'atun tis'atun wa thalathuna rajulan wa imra'atan mutum 39 sun yi imani tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam don ba a cewa tare da shi sun ka musulunta tunda ba wahayi an kai musu lokaci guda ba wa aslama umar تمام الأربعين عمر يي إيماني شيء أن متوا أربعين فأنزل الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وأن أثر موضوعي بي إن كنت أكوي رواية سعيد بن جبير قال لما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون رجلا لو كتن متون ثلاثين دا أكسون كي إيماني دمنزو صلى الله عليه وآله وسلم وست نسوة سننكم ما تشدّ suka yi imani sun ma aslama ma annabi umar sannan umar ya yi musulunta tare da manzo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nazalat ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu man ittaba'aka minal mu'minin sai wannan aya ta sauka wannan shi ma athar bai inganta ba akwai wata riwaya daga sa'id ibn al-musayyib ba sa'id ibn jubair ba kuma qala yace lamma aslama umar radiyallahu an anzala Allah fi islami lokacin da umar ya musulunta Allah ya saukar da aya saboda musulunta umar ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu man ittaba'aka minal mu'minin ya kai annabi Allah ya ishe ka da waɗanda suka bi ka daga cikin muminai ina fata an fahimci wannan asar shi ma da'ifi na akwai riwaya daga zuhuri qala nazalat fil ansar yace ta sabka ne a cikin ansar shi ma asar ne wanda yake da'ifi sannan idan muka diba an umar an gane ko daga umar qala yace aslamtu umar yace na musulunta rabi'a arba'ina ni anna arba'in da hudu fa nazalat ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa nittaba'aka minal mu'minin na fata an fahimce ni to wannan asar sun kawo shi shi ma asar ne wanda yake imamu suyuti ya kawo shi wato a cikin addur al-mansur amma babu tabbacin ingancinsa kun ga wannan asarkin duka an kawo su amma dukansu babu wanda ya inganta cewa wannan aya ta saba kare idan musulunta umar babu tabbaci a kai amma babu matsala tabbas abinda ma'anar da qur'ani ya zo da ita tun da aya ta tabbata ma'anar qur'ani tana nan da haka mu damu ina fata an fahimce ni wannan ina kawo shi ne mai so ya diba cikin alistiab fi bayani al-asbab mawsu'a ce ta asbabun nuzul ina fata an fahimce ni to sai mu dawo ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi hasbukallah Allah ya isar maka ai kafika an gane ko kamar da ake cewa hasbuni ya ishe ni an gane ko to hasbukallah Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka minal mu'minin an gane ko wa hasbuka man ittaba'aka minal mu'minin anan akwai wato iskali ko in ce wato fassara guda biyu fassara ta farko ita ce wadda mamaye jilalin ya kawo ta nan wa hasbuka man ittaba'aka minal mu'minin waɗanda sun ka bi ka sun ishe ka sai ya zamanto kenan wato an yi atsafina wato akan Allahu domin Allahu shine fa'ili hasbuka Allahu kenan Allahu hasbuka Allah ya ishe ka wa hasbuka man ittaba'aka minal mu'minin kenan kuma sai zaman to su ma mu'minai su ne matsayin wato abin nan matsayin fa'ili ma'ana an yi atafin suna akan domiri na Allah subhanahu wa ta'ala wa hasbuka man ittaba'aka minal mu'minin kenan Allah ya ishe ka mu'minai sun ishe ka waɗansu daga cikin malaman tafsiri kuma sun tafi cewa a'a hasbuka Allahu Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka minal mu'minin kenan kuma Allahu hasbu man ittaba'aka minal mu'minin kenan sai zamanto atafina akan mi akan damiri na kafin damiri na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ishe ka kuma Allah ya ishi mu'minai to kaga wannan fassara ce guda biyu kuma da yawa daga cikin malamai kowanne ya kawo nashi ma'ana Allah ya ishe ka kuma kakka damu muminan da sun kai imani tare da kai sun ishe ka saboda wani lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana son mutane da dama su yi imani su tafi su bi shi sai Allah yana nuna mishi a'a muminai waɗanda sun ka bi ka sun ishe ka kamar yadda Allah subhanahu wataala yake nuna mai kullun kai hakuri da talakawan da ke tare da kai yan kadan din nan sun ishe ka wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين yana so mutane da yawa su bi shi amma lati a'a waɗannan mu'mini sun ishe ka tita da su to duk da ke wannan fassara waɗansu sun tafi da ita amma da yawa daga cikin malamai suna nuna tana da rauni amma dai a ɗauki cewa hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya ishe ka kuma ya ishi mu'minnai shine galibi domin abinda Qur'ani ke nuna cewa a nuna Allah subhanahu wata'ala ya isa abinda kuma galibin ayoyin Qur'ani suke nunawa kenan wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ka gani na Allah ya ishe shi alladhina qala lahumun nas الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون المهم لي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم wannan fassara kuma ta fitowa fili gaskiya wallahu ta'ala alam cewa a nuna Allah subhanahu wata'ala ya ishi manzo kuma ya ishi masu imani ya fi a ce wato kuma muminnai sun ishi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma taimako Allah ya sanya muminnai su zamanto masu taimakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan babu iskali akan shi to sai dai kafin mu je aya ta gaba waɗansu masu jin larabci sai su ce to da an ka ce hasbukallahu Allah ya isar maka to nan wato akwai akwai jarra ya kamata a ce wa man ittaba'aka minal mu'minin an gane ko ya kamata a ce wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin kinan ya an kai aka zo aka kawo shi ba a yi i'ada ta harful jarri ba wanda kuma shine abin da su waɗansu malaman nahau suke ganin bai dace ana yin irin wannan ba to waɗansu malamai sun tafi cewa babu matsala ba dole bane in an kai harful jarra tunda hasbu matsayin kamar masdar yake ka matsayin jar wal majrur ne ya kamata a ce an yi i'ada wa man ittaba'aka minal mu'minin wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin a'a ba dole bane i'adatu harful jar ba abu ne wanda yake wai matsayin wajibi tunda asalin shi kafi ka ne kafi ka Allah Allah ya isar maka wa kafi man ittaba'aka minal mu'minin suka ce ba dole bane ga qira'a ta Hamza wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham an gane ko wal arhami qira'a hamza wal arhami ni kuma qira'a ce mutawatira kuma ibnu malik ma da ya kawo cikin alfiya yace to wadan sun ce ba a yi sai an yi i'adat al-fujr amma ibnu malik yace ba zan hana shi ba dan ya zo cikin nasr ya zo cikin sha'ir gashi na cikin larabci watse kadiba cikin alfiya ibnu malik ya kawo wannan kenan sai ya zama to ba dole bane sai an dauki wannan ra'ayi wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a atafina an kai alal mahal domin da an ka ce hasbukallahu asalin shi yakfikallahu ne to tunda yakfika Allah ne ai matsayin maf'ulun bihi shike wa man ittaba'aka minal mu'minin sai da mutu an yi atfi na akan mahallikin shi shine an ka kalla shi na matsayin maf'ulun bihi ba a matsayin aljar wal majrur an ka hankalta mishi ba ina fata an fahimce ni waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wa man ittaba'aka minal mu'minin sunan shi wawul ma'iyya hasbuka Allah Allah ya isar maka wa man ittaba'aka ai ma'a man ittaba'aka minal mu'minin sai zamanto maf'ulun ma'huna bayani kuma da ƙarshe waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wannan wa man ittaba'aka minal mu'minin yana matsayin matsayin mubtada kenan hasbukallahu Allah ya ishe ka an gane ko sannan kuma wa man ittaba'aka minal mu'minin hasbuhumullah Allah subhanahu wataala ya isar musu shikenan sai zaman tuma matsayin mubtada da khabar aka dauke shi duk fassarar da ka dauka wannan yayi dan haka dai Allah ya ishe ka waɗanda suka bi ka masu imani sun ishe ka abu ne wanda ake son aqida ta musulunci mutane su dogara su yadda da masu imani su dauke su da kima sai Allah ya taimake mu amma yau ba mu dauki kasashen musulmai komai ba ba mu dauki yan uwan musulmai komai ba wanda muka dauka komai kuma su dauke dauke mu komai ba galibi irin wannan matsala ce muke fama da ita sirtu yanzu idan muka duba za ga musulmi kasashen musulmi sun ki dauka yan uwan su musulmi wani abu waɗanda suka dauka kuma wani abu ba su dauke su wani abu ba ba mu dauki yaren mu wani abu ba kuma su waɗancan ba su dauki yaren mu wani abu ba kuma sun raina mu ba mu dauki addinin mu wani abu ba sun raina mu mu rike addini mu mun kiya mun mun dauke su kuma wani abu kuma su su dauke mu wani abu idan muka duba musamman yanzu kasashen laraba suna daukar turawa wani abu suna darajata su sun bar kasashen musulmi waɗanda ba na larabawa ba ba sa ba su muhimmanci kuma su wadancan din musu dauke su komai ba kafiri wani kun ka dauki dan uwanka musulmi da kima sai abubuwan da sun ka bi sun ka cabi shi yasa dole in muna son mu ci nasara mu dawo mu dauki musulmi da kima shi yake da kima a wajen Allah inna akramakum indallahi atqakum amma ina yanzu abubuwan duka so daga sun lalace idan ma mutum yana da addini shine wawa shine ba kauye shine sakare shine bai cancanta a girmama shi ba sai ka taika mutunta kahiri dan luwadi kaskantacce mai maɗibu wanda shi dai duniya dai kawai ya samu gaba to ya bai kai kima ba ku samun kima Allah ba zai taimake ku kuna dauke da wannan akida sai kun dawo kun mutunta musulmai yan uwanku wannan shine kuma Allah ya kyauta dan da kaga musulmi bai son girmama musulmi kuma bai son girmama mutanen da Allah ce a girmama sai dai girmama waɗansu mutane waɗanda suke fasikai daga cikin musulmi ko ko kafirai to alamar wannan mutumin musuluncin shi ba ingantaccen musulunci na ba ko kuma musuluncin shi yana da rauni kwarai da gaske Allah ya kyauta ana mu je aya ta gaba ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kira zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi harridil mu'minina alal qital ka motsar da muminai at-tahrid ka motsar da su ka kwadaitar da su alal qital akan yaki ka nuna musu gara basar da ke ciki shi yasa za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya tashi yana motsar da muminai na cewa qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard wanda Umair ibn al-Humam da ya ji wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam bai ma tsaya cinye sauran dabin nan da wuce tashi wajen yaki shi yasa idan za a je a yaki za a kwadaitar da mutane akan abin da wato yake almuhimmu bari mu fassara abin da shi mai jalalaini ya kawo tun da lokacin mai na tafiya ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi harrid yace ai hathi ka motsar da almu'minina mu'minai alal qital akan yaki lil kuffari ga kafirai can cikin nisa sai ce wa harridul mu'minin nan ko ce harridul mu'minina alal qital asalibi kuma na tahridu suna da yawa in ka diba cikin hadisai da kuma wato abubuwa da manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi in yakum minkum 20 sabirun in an samu mutum 20 daga cikin ku yaghlibu mi'atayn za su rinjayi mutum wato 200 minhum na daga kafirai wa in yakun bilya'i wa ta'i kina akwai qira'a bilya akwai qira'a wato bitta kinan wa in yakun minkum ko kuma wa in takun minkum mi'atun in an samu mutum ɗari daga cikinku ya ghalibu alfan min alladhina kafaru za su rinjayi mutum dubu daga cikin kafirai bi annahum ai bi sababi annahum zan saboda su kafirin nan qaumun la yafqahun mutane wanda ba su da fiqhu ba sa fahimta nan fahimtar shari'a ake nufi domin ba ana nufin ba sa fahimta al'amuran rayuwa ba rayuwar duniya sun fahimce ta suna da fiqhun duniya ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun yace wa hadha khabarun bi ma'anal amr wannan labari ne ya zo amma da siga ta umurni tun da nan an ce Allah yana bada labari ne in an samu kaza an samu kaza amma umurni na Allah yake basuwa ina fata an fahimci ni kenan sai zama to jumla ce khabariya urida bihal insha yace ay li yuqatilu al 20 minkum al 200 mutum 20 daga cikin mu'minai su yaki mutum 200 kenan duk mutum guda yana matsayin mutum goma na kafirai wal mi'at an gane ko wal mi'atu su kuma mutum 100 al alfa su yaki mutum dubu wa yathbutu lahum su tabbata gare su thumma nusikha sannan sai aka shafe wannan hukunci lamma kasuru lokacin da suka yi yawa bi qaulihi da fatar Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abinda mai jilali ne ya kawo wannan aya tana dauke da bayani mai yawa shine musamman abin da ya shafi abin da ake cewa annasku shaye hukunci amma kafin lokaci ya muna halinsa saboda lokacin namu ba yawa ne da shi ba akwai mas'ala guda biyu da nake son in kawo waɗansu da suke suka ga lafuzan alkur'ani sai suke cewa to kai kaji ina an kace in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'ataini in akwai mutum 20 za su rinjaye mutum nawa mutum 200 kenan idan kafirai suna riɓe mu goma sai an kace wa in yakun minkum mi'atun ko kuma wa in takun minkum qira'a ta abin nan sauran wa in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru in akwai mutum 100 za su rinjaye mutum dubu to ai suka ce to ai wannan duk magana guda ce ah mutum 20 sun rinjaye mutum 200 da mutum 100 sun rinjaye mutum dubu ai duk magana guda ce to mina na annan maimaita shi a sake maimaitawa saboda kullum waɗansu kafirai suna neman su samu kuskure cikin alkur'ani sai aka ce da su to kuwa waye kuke na Allah yana son ya nuna muna adadin hukuncin bai canzawa ko da mutane sun yi yawa ko da mutane kuma suna kaɗan shine kenan ma'ana don ku gane cewa hukuncin baya canzawa ta fuskar yawan mutane ko karancin su kamar yadda nan ma ayat da za ta zo zai sake maimaita irin wannan al'ana akhaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa in yakum minkum ko fa in takum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah wallahu ma'as sabirin mas'ala ta ƙarshe kuma saboda lokaci ya fara matsowa Allah ya ce in akwai mutum ashirin masu haƙuri za su rinjaye mutum ɗari biyu misali sannan akwai mutum ɗari to nan masu ka kaddara masu haƙuri masu haƙuri za su rinjaye mutum dubu to yanzu sai gashi kafin rai ya an wajen yaƙi yanzu kafiri guda suna ganin ma ya fi ƙarfin musulmi ɗari ko ɗari biyu ba za ka gama yanzu fina-finan da suke yi komando guda an tura shi ta irin jayi kasar musulmi gaba ɗaya saboda yakin da ake muna na kwakwalwa ana nuna cewa bature guda na iya wace kasa guda ta musulmi alhali ko wannan ƙarya ce da shirmi ina fata an fahimta to amma ya an ka yanzu dai suke rinjayen mu sai malamai suka ce a'a irin waɗannan ayoyin da yake gobe za mu zo mu bayani in kun cika sharaɗi kullun in ya kun minkum ishbun sabirun sai kun yi hankuri kuma sai in kuna da aqida mai kyau sai in kuna tare da Allah kun tsaya ma Allah sai Allah ya tsaya muku وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم عبدا يعبدونني لا يشركون بي شيئا shi yasa sahabbai suna tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mafi hiyayyen halitta Allah kuma yana tare da mafi alkhairin sahabbai kuma suna tare da Allah amma Uhud an ka samu matsala mi yasa saboda sun saba ashe sabon Allah yana sawa ba za a ci nasara irin wanda ake so ba Allah ce za a ci alƙawli wa laqad sadaqakum Allah wa'adahu idh tahsunahum bi idni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun shi yasa da suka tambayi kawunan su ya anke muna akan gaskiya aka samu matsala Allah ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum shi yasa matukar zamu dage wajen sabon Allah da bin turawa da daure makariya gindi da tawilin ayoyi da hadisai kuma a ce nasara ta zo wallahi ba zai taba yiwa ba Allah ya muna mai kyau yan uwa lokaci yayi sai ayi hakuri waɗannan ayoyin ba za su samu damar bayani ba cikakke sai gobe Allah ya kama da insha Allah za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh